بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu iko dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a jiya mun fara kissa annabi Ibrahim alaihissalam wanda yake jigon wannan kissa Allah tabaraka ta'ala kissan tama larabawa wannan kissa da duniya gabaki da domin masu da wasu na annabi Ibrahim ne su ji alaka annabi Ibrahim da gumaka annabi Ibrahim ba shi ba bautar gumaka ba shi ba masu bautar gumaka ba shi ba bautar gumaka sannan kuma da muka shiga cikin kissar sai muka zo akan maganar Allah tabaraka wa ta'ala shine zance annabi Ibrahim is'ala li abiki wannan magana ta is'ala li abiki mun fara faɗin maganganun malaman tafsiri da malamai magabatan da kan sahabbai akan matsayar da fahimtar su akan cewa azar baban annabi Ibrahim ne wanda ya haife shi ko ba baban shi bane wanda ya haife shi to akan wannan ne muke jawabi jiya dai mun ci tun daga Abdullahi ibn Abbas su Mujahid su Atada da su Sulaiman ibn Suwaid duka waɗannan an ruwaita daga gare su cewa Azar baba Ibrahim sannan kuma aka ji hujjoji akan maganar cewa shin ana idilaki abu kalma abu da wanda ba uba ba aka ji idilaki da sha'i mana ya watsu ko ina an san wannan ma a larabci kuma alqur'ani ma dumurmun yana bayani akan ya zo da itlaqin lafazin abu ga waɗanda ba ku ba kaka mun ji cewa abu ne a alqur'ani saboda ma ta hudu da min ba'ali qalu la hudu ilahaka wa ilaha abaika wa ilaha abaika din duka dai wannan kaman maimai ne dun mun ji alƙur'ani ya saba ambaton kaka uba ya saba ambaton dan uwan uba uba ya saba ambaton kaka na nesa ma a kira shi uba millata abikum ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana da awatu abi ibrahim wa bisharatu isa wa ru'ya millati rabbi wannan duka shahidi ne akan ana idlaki kuma kamar yadda na ce duka madar na wannan khilafa natijar ta za ta tsarkake nasabar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ba kafiri a cikin sarkar da ta kawo sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun daga sayyidina adam alaihi salam da sayyidina Hauwa, har ya zuwa sayyidina abdullahi da sayyidina amina babu mushriki tsakanin wannan sarkar don haka azar ba wanda ya haifi annabi ibrahim bane kaga ita tabbata da waɗannan hujjoji da waɗannan dalilai kaga azar bai cikin kakannin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ci gaban wannan watan haƙiƙa wadda malamai ke tattaunawa a kai cewa wani ya iya tunani a ce kenan yanzu duk duniya kowane lokaci akwai mai imani kenan kowane lokaci akwai mai imani aka ce to idan duniya Allah ya kasa ta tun daga Allah bai taɓa hutuntar da duniya ba da kakarai a ce gurguzu kaf ɗin duniya gaba ɗaya ba mai imani duk kakarai ne hadisai sun tabbatar da Allah bai haka ma kanatil ardu min al muwahhidin kasa ba ta taba hutunta ba daga masu tauhidi ko da kadan ne ko da kadan ne sai an same su wanda Abdul Razzaq musannaf daga Ma'mar daga Ibn Jurayj ya ce Abdullah Ibn Musayyib Sa'id al Musayyib abin da yace sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ce lam yazal ala wajhi dahri fil ardi sab'atu ƙasa ba ta taɓa wofinta ba daga mutum bakwai wasu manya manyan jigajigan waliye ne guda bakwai ko akwai annabta a lokacin ko ba annabta su ne akwai su waɗannan guda bakwai ɗin muslimuna musulmi ne fasa'idan daga bakwai zuwa sama haka sai na ayyuci kada wala zalika halakatil ardu man alaiha ba dan mutanen nan bakwai ba ƙasa da ta halaka domin su Allah yake kallo ya ba da ruwa su Allah yake kallo ya ba da arziki wanda ibnu kathir ya kawo shi tafsirin sa wala wala dafullahi nasa ba'dhum bi ba'd a daidai wannan ya kawo waɗannan hadisai da afar na tabbatuwar waɗannan jigajigan waliyai ƙasa ba ta taɓa wafinta babu su mutum bakwai zuwa sama ya ce ba dan so sadi ne wanda yake ingantacce a rasashen bukhari da muslim kuma a ce sai na a ya faɗi wannan magana kasan ba ta cikin maganar da za a ce fahimta ce ko ra'ayi a wannan hukuncin tarafi domin in sahabi ya faɗi wani abun da lallai shi ya fi ƙarfin ya fito daga gare shi sai ce to ga annabi ji ko da bai ce daga annabi ya ji ba sai ce daga annabi ji hukum qurrab a zahiri shi za a ga mawqufi ne zancen dan bai ce manzo Allah ya ce ba to amma hukunci shi da hukuncin rafi daidai yake da yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce to haka ibn al-munzir a tafsirin sa kan katada watan abin da yake faɗa daidai faɗa Allah tabaraka wa ta'ala qul lahbidu minha jami'an imma yadrukum minni hudan faman tabi'a hudaya har zuwa karshe to sai yace ma zala lillahi fil ardi awliya watan waliyai ba su gushe ba Allah na da waliyai cikin ƙasa mun zuka baka Adam tun sauka annabi Adam haka da ƙasa ba ta taɓa fita ba daga masu imani daga masu tauhidi ma akhalan ma akhalan Allahu al-arda li iblisa Allah bai taɓa fitar da ƙasa bai ce ka to kawai da ta iblis ce illa wa fiha awliya'u ba ce yana da waliyai a ciki ya'maluna lillahi bi ta'ati waɗanda suke aiki da da'ar ubangiji الحافظ ابن عبد البر يا رويتا يشي ابن القاسم يا رويتا تك امام مالك امام مالك يشي labari ga ta ciya same ne ta kan abdullahi ibn abbas idan Allah tabbata gare shi abin da yace la yazalu lillahi fil ardi waliyyun ma dama fiha lish-shaytani wali matukar shaytan na da wali Allah na da wali kasa ba ta taba fitta ba iblis shi kadai ba ce Allah na da nashi ko mi kankantar su ko ni rashin yawan su to Allah ne yana da nashi don haka kaga kenan babu lokacin da ƙasa ta zama gurguzu kagare kadai a ce ba masu tauhidi balle a ce an rasa daga cikin sarka nasaba kakanni annabi sallallahu alaihi wasallam an rasa mai tauhidi wanda imamu ahmad a muslim dinsa a kitabu zuhud afwan a kitabu zuhud da kallal a cikin karamatul awliya da isnadi ingantacce ta kan a bisa sharhin bukhari da muslim ذكر عبد الله بن عباس abin da yake cewa ma kalatil ardu min ba'di nuhin min safati ƙasa ba ta mutunta ba daga mutane bakwai wasu jigajigan waliyi guda bakwai yadfa Allah ta'ala bihim an ahli al-ardi da su ne Allah ke tunkuɗe bala'i ga mutanen ƙasa albarkarsu darajarsu a wajen Allah yake tunkuɗe bala'i da sababin waɗannan mutanen da ke bayan ƙasa masu imanin nan za ka nace in mutum ya bi tafsiri na ibnu kathir a walaula dafullahi nasa sai samu waɗannan watan hadisai da afar waɗanda ibnu kathir shi ma ya kawo su saboda haka tun bayan annabi nuhu watan babu watan ƙasa ba ta kokita za a ji an ce bayan annabi nuhu to kafin annabi nuhu ba kaga dai shi kafin annabi nuhu ba ba iskali ai kafin annabi nuhu ma duk gaba ɗaya kan musulunci don kanin nasu ummatan wahida mutane duk gaba ke ɗaya sai lokacin annabi nuhu ya samu shirka amma kafin annabi nuhu watan babu shirka kuma wannan hadisai ga ta sun tabbatar da haka wanda ibnu abi hatim a tafsirinsa da al-imam al-hakim a mustadrak mai inganta hadisin ta kan abdullahi ibn abbas abinda abdullahi ibn abbas yake ta kana nasu ummatan wahida daidai fara Allah kana nasu ummatan wahida qala sayyid abbas yace kana baina adama wa nuhin asharatu qurun yace tsakanin annabi adamu da annabi nuh karni goma ne shekara dubu ne to dukkan su gabaki daya dukkan su gabaki daya ala shari'atin min al-haqqi dukkan su karnin nan goma shekara dubu ne nan suna akan tafarkin gaskiya fakhtalafu ana nan daga ba sai suka saba fa ba Allahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa a lokacin da Allah ya ta aiko annabawa saboda an samu shirka ta bulla shirka ta bayyana don haka Allah ya ta aiko annabawa Abu ya ala da tabara ne da Ibn Abi Hatim da isnadi ingantacce ta kan Abdullah bin Abbas da ne faɗa Allah kanan nasu ummatan wahida kanan nasu ummatan wahida abin da yace alal islam dukkan su gabaki ɗaya suna kan musulunci ibnu abi hatim har wa ta kan katada ya ambata yace tsakanin annaka da baina adam wa nuh ashar qawl shi ma irin wancan yace kulluhum ala al-huda wa ala shari'ati min al-haq thumma ikhtalafu ala dhalika fa ba'atha Allah nuhan wa kana awwal rasul arsalahu Allah ila ahli al-ard bayan su shirka ta kullani tallahi ko annabi nuh ka kafin annabi nuh ba shirka bayan Allah ya aiko annabi sai bayan shirka ta kula Allah ya aiko annabi Nuhu to daga annabi Nuhu kuma har har wannan lokaci da ake ciki ƙasa ba ta taɓa wofinta ba Allah bai taɓa wofintar da ita ba gabarin masu tauhidi saboda haka wannan dai ina tabbatar da tsarkin nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ko da wani zai ce to ai ana nufin duk zamanan da aka yi babu lokacin da gurgurun kafirai ne aka ce a'a nasu sa hadisai ingantattu sun tabbatar da babu lokacin da duk gurgun kagare babu ba yi wannan lokacin ba sannan kuma in muka koma daga dalilan da ke tabbatar da azam ba ba annabi ba ne ba hadisan da ke tabbatar da tsarkin na sama ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi girman nasabarsa yana faɗin a hadisi wanda Abu Nu'aymi ya ruwaita ta hanyoyi daban-daban ta kan Abdullah ibn Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce lam yartaki abwa ya qaddu ala sifat iyaye guda biyu na wa uwa da uba uwa da uba uwa da uba cikin kakanni na gaba gida wato ba su taba haduwa ba akan kazantar zina aka ce ko zina kakannin annabi ba su taba yi da shi ko zina za ka ce lam yadalillahu ta'ala yanqulu min al-asrar at-tayyiba ila al-aham at-tahira musaffan muhazzaban la ta ta shakka shubata illa kun tuke tare ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai gushi yana cira ta dare daga tsatso na iyaye maza masu girma zuwa mahaifin nan iyaye mata masu sarki kan maza Allah na faɗi iyayensa kakanninsa maza kaf masu sarki ne kakanninsa mata kaf masu sarki ne ba da lahira don Allah akwai tsarki ga mushriki ba tsarki ga mushriki Allah ya ce wani idan mushriki na ya ce su sarki mushrikin ya jasa da haka mun Allah shi kuma ya ce iya zama tsarki kaga ba mushrike bane ke sannan muslim da tirmidhi takan wasilatul asqi abinda wasilatul asqi yake cewa inna Allah astafa min walad ibrahim isma'ila واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فقال كيف إن ترك النسب السا هنا شو الله تبارك وتعالى يا ذا إذا كتشكين إيان النبي إبراهيم سيدا إسماعيل زائدة دبا daga ɗin annabi Ismail ya zaɓi Banu Kinana, daga Banu Kinana ya zaɓi Quraishu, daga Quraishu ya zaɓi Banu Hashim, daga Banu Hashim ya zaɓe ni ban gushe ba ina zaɓaɓɓe daga zaɓe. Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce kakanninsa iyayensa maza da mata duk zaɓaɓɓu ne. Duk zaɓaɓɓu ne. Malamai suka ce babu ko zaɓi da kafiri ko mushriki. Wannan duka dai dalilai ne masu ƙarfi waɗanda suke tabbatar da tsarki da sabon matsala. Al-Imam Tabarani a cikin Al-Awsat da Imam Al-Baihaqi a Dala'il an-Nubuwa ta kan Ummul Mu'minin Aisha. Abin da Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce wata rana Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibril yanzu yanzu ya zo mani yake cewa qallatu masharif al-ardi wa magharibaha falam ajid rajulan afdala min Muhammad ولم أجد بني أبي أفضل من بني هاشم malaika jibril ya ce ya rasulullahi na yi safiyon kasa kaf na zagaya na cara na yi cike tudu da kwari da karkashin duwatsu da ina da ina ban samu wata halitta wadda ta kai girman sai na rasulullahi Allah bai halicci wata halitta ta kai girman mutum ya ce na cara gidaje family gidaje nasaba dangogi dangogi ban samu wani gida mai girma da daraja ba kamar gidan banu hashim kamar gidan banu hashi don haka malamai suka ce wannan yana tabbatar da girma da daraja na nasabar sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda akwai ma abinda hadisin da ibnu marzawaini ya rawaita ibnu marzawaini ya rawaita ta kan anas ibn malik ma'ana ya fitar da hadisi ta kan anas ibn malik anas ibn malik abin da yace ya ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya karanta da dajjal sai ya karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum Al-Sun Malik yace na ji manzo Allah ya karanta da fathal fa yace min anfusikum me ma'anar min anfusikum a haƙiƙa wani babban manzo ya zo muku daga mafi tsadan daga mafi girman ku daga mafi darajar wannan yana nuna watan tsarki da tsada da darajar nasarar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka manzo Allah ya ce wa ana anfasukum nasaban wa sihran wa hasaba laysa fi aba'i milladun adam sifahu kulluna nika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ni ne mafi tsarkin ku a nasaba duk wani mai nasaba mai tsarki na fi shi nasaba haka manzo Allah ya ce duk wani wanda alaƙar surukuta ta haɗa wanda ka ba wanda ya baka ya ce surkuta ta tafi ni ne mafi tsada mafi darajar ku a wajen surkuta mana duk wani wanda za ka ba ɗaya bai kai manzo Allah duk wani wanda ya ba ka ɗaya bai kai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da matsayi yace uwaye na kaf tun daga Adamu milladun Adama babu kazantar zina tare da su ko wani kuma wani hadisi kuma النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحمدني الله إلى الأرض في سل آدم ثم جعلني في سل نوح وقذف بي في سل إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقي على صفة الفضل فقال الله صلى الله عليه وسلم الله يسوي كدني لك تكون الجنة أنا انكسر إلى تكون تطلع النبي آدم daga nan Allah ya sanya ni tsatson annabi Nuh ya je ba ni tsatson annabi Ibrahim bai gushe ba dai yana ciratar da ni daga tsatsa tsatso na iyaye maza masu girma masu girma sannan zuwa mahaifar mahaifa wato iyaye mata masu tsarki kagar maza Allah ya ce iyayen sa maza kan masu girma ne kaga ba ku girma ba wata daraja ga mushriki sannan iyayensa mata masu tsarki ne ba kuma tsarki ga mushriki don haka iyayensa maza da mata masu girma ne masu daraja ne masu tsarki ne in mun ce ba komai sai bayani wannan tsarki nasaba da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato za mu cinye lokacin da baki ɗaya zan bai kare ba saboda haka wannan dai tahlili a takaicen takaitawa abin yana da yawa a takaicen takaitawa watan azar kamar yadda malamai suka ce watan ba baban annabi ibrahim ba ba baban annabi ibrahim ba azar ba baban annabi ibrahim ba in tsala lokacin da ya ce li'abihi ga ɗan uwan babansa ya abaci ya ce ya baba ya abaci ya ce ya baba a nan cewa ya abaci watan a matsayin kamar mutum ne ya ce ya abi ya baba na shi ne ma'anar ya abaci ita wannan taɗin tana matsayin yan nidali kamar ya ce ya abi shi ne ma'anar ya abaci to sai ya fara mashi da tambaya da kuma ba da watan kafa masa hujja akan bautar gumaka bai da amfani amma a gano uslubi na annabawa uslubi ne na udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai kira zuwa ga tafarkin Allah kai kira zuwa ga tafarkin ubangiji ka amma da hikima da wa'azi kikkiawa annabi ibrahim bai fada wa adam da cin mutunci da rashin ladabi ba da wulakanci a'a da hujja da nadaba za ka je na magana ya abaci ya baba ai kaga akwai girma baba ya abaci ya baba yace ya baba lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a da farko na tambaye ka lima ta'budu dan me wasu malamai kuma suka ce lima da wani dalili da wani dalili kake bauta ma abun da bai shi bai gani kuma bai amfanawa bai amfanar da kai bai wadatar da kai bai amfanar da kai da komi amma kake bauta ma wannan abin da bai ji bai gani kuma bai amfanar da kai da komi a nan sai aka fahimci cewa ashe ita bauta ana yin ta da dalili ne don haka ne ma annabi ibrahim ke tambayar azar wani dalili ya sa ya dogara da shi yake bautar abin da bai ci bai gani da wani dalili ya dogara da shi domin ita bauta ko da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a bauta masa ba haka kawai ba in Allah ya ce a bauta masa sai ya kafa hujja shi bai halicce ni yayi mana duk abin da muke bukata amma tare da haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan ku dibi sama ku dibi kasa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab kuma zan yi cikin halittar dare da rana da sammai da kasai akwai ayoyi ga waɗanda suke masu watan tsananin ƙwayar hankali ganin Allah na jan hankalin mu mu kalli halittar da yayi don mu san ya cancanci bauta kaga bauta da dalili yake Allah ba sai dai kafa mana dalili wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala zai ce alam tara ila rabbika kayfa madda zilla walau sha'a laj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila yanzu ba za ka diba maka ga ubangijinka yadda ya shimfa da inuwa yanzu ayar inuwa Allah ke kira mu lura da ita in muka lura da ayar inuwa in muka lura da ayar sammai in muka lura da ayar kasai za mu tabbatar da Allah shi cancanci bauta wani mai sai ce afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa subihat waɗannan duk dalilai ne yanzu za su kalla ba su ga yadda Allah tabaraka wata'ala ya halicci wannan halitta ta rakumi gashi da tsawon kawawu cikin na can sama ba za su kalli yadda Allah ya sama ba ga ta nan duk garin da ka kai akwai ta amma da dake shi da ya tare ta yanzu bai isa aya ba wanda ya wannan ya cancanci bauta yanzu za su bibiye da Allah shin faɗa ƙasa ba to duk waɗannan dalilai ne Allah ke kafawa kaga kenan ita bauta da dalili ake yin ta don haka annabi ibrahim ke tambayar azar lima ta abudu da wani dalili ka dogara da shi har kake bauta wa abin da baya ci baya gani kuma bai wadatar da kai da komai a nan malamai suka ce watan annabi ibrahim ya aibata gumaka amma cikin ruwan sanyi ya faɗi illolinsu cewa dai ba su ji illa ce ba su gani illa ce kuma ba su wadatarwa da komai illa ce kuma fi nafsil waqt ishara ce zuwa ga dan ne za su bar ubangijin da ke ci yana gani kuma yana wadatarwa amma su koma bautar wanda bai ji bai gani bai wadatarwa ga mai ji ga mai gani ya ce inni ma'akum asma'u wa ara yana magana da annabi annabi Musa da Harun inni ma'akum asma'u wa ara kaga yana ji yana gani kenan sannan kuma yana wadatarwa dodanni ba su wadatarwa za ka yi ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahu ma Allah yace yanzu wannan da yake biyan bukatu yake biyan bukatar wanda ya matsu ya roke shi ya biya masa bukatar shi zai daidai da wanda ma bai ji bai balle wadatar shi ne annabi ibrahim yake kafa musu hujja ta cikin ruwan sanyi ina cari mata abudu ma la yasma wa la yusiru wa la yumni an shay'a nan za a ga kamar annabi ibrahim shine ya fara cewa ba su ji ba su gani aka ce a ba shi ya fara cewa ba su ji ba su gani ba ai bai faɗi wannan magana ba sai su da kansu sai suka tabbatar da gumaka ba su ji ba su gani kuma ba su wadatarwa domin farko da ya tambaye su iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun annabi ibrahim ya ce ma'azar da sauran mutanensa ya ce mata abudun shi na tambaye ku me kuke bauta ma qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akifi ya ce ai kuma ka ne muke bauta ma kuma mun lizima cikin bautar su sai annabi ibrahim ya tambaye su irin tambaya ta zolaya ya ce hal yasma'unakum idh tad'un ina tambaye ku shin suna jin ku lokacin da kuke kiran su lokacin da kuke na fuzza na bauta gare su suna jin ku aw yanfa'unakum aw yadurrun shin ko suna amfani ku in kun bauta musu su jawo muku alkhairi su tunkuɗe muku sharri akwai wanda dama shi ne amfani jawo alkhairi da tunkuɗe sharri shi ne amfani dama suna muku wannan a'a shi ba amsa to aw yadurrun in ba su in ba ku bauta musu ba suna cutar da ku su azabtar da ku sakamakon rashin bautarsu ce ba amsa ƙalu bal wajen na aba ana kaza ne kai ƙalu na ce a'a wannan magana ba ta taso ba ta ji ba amsa cewa hali ya suma unakun istad'u aw yanfa'unakum aw yadurrun ba amsa sai suka ce ƙalu bal wajen na aba ana kaza ne kai ƙalu ai mun samu iyayenmu ne haka kawai suna yi mun samu iyayenmu ne haka kawai suna yi to don haka annabi ibrahim ya gina wannan tambaya ta shi a kan lima ta'arudu ma la yasma ma'ana dan me kuke bautar abun da ku da kanku kun san ba sa jin abun da kuke faɗi ku da kanku kun san ba sa watan ganin abun da kuke aikatawa sannan kuma da ƙarshe ba sa amfanin ku lima ta'arudu ma la yasma wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ibrahimu shehu radiyallahu anhu ce shi annabi ibrahim alladhi tardauna halatahu wanda kuka yarda da halinsa jami'an baki da hada kalam to larabawa masu cewa su ji ko ki annabi ibrahim ne suna annabi ibrahim ne to sun ji alaƙar annabi ibrahim da gumaka alaƙar ba mai kyau bace baya kaunar gumaka baya kaunar bautar gumaka baya kaunar masu bautar gumaka saboda haka watan yanha al'ibadati ghairillahi ta'ala annabi ibrahim yana hani ga barin bautar duk abin da ba Allah ba dutse ne ice ne mutum ne menene mala'ika ne ko menene annabi ibrahim yana hani ga bautar wani Allah ibrahimu huwa qulbu tauhid shehu radiyallahu anhu yace annabi ibrahim watan qulbi ne na tauhid kana wata kusa ce wani jijjige ne na tauhidi duk inda Allah ya bace annabi Ibrahim sai ka ci ba a ambaton annabi Ibrahim sai an ambaci wani abu na tauhidi sai an ambaci wani abu na tauhidi duk inda sai ka ji ma ka da min mushriki dai cikin mushriki wa ma ka da mushriki wa ma ka da min mushriki dai cikin mushriki inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al-mushriki je wajen duk inda ka ji Allah ya bace annabi Ibrahim sai ka ji ya tabbatar da tauhidi sai ka ya tabbatar da tauhidi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya annabi ibrahim sai ya ci gaba da wa azar addu'a ya ci gaba da kiran shi mana zuwa ga tauhidi amma kuma ta siyasa da hikima farko dai kaga ya tambaye shi ba amsa tabbas abin da yake bauta bai ji bai gani ko bai amfana wa sannan kuma sai sai kara masa yace to ya abaci ya baba inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika haqiqani wani abu na ilimi ya zo man ma lam yatika abin da bai zo maka ba ya baba aka ce menene na ilimi wanda ya zo ma annabi Ibrahim wanda bai zo wa shi Adam din ba aka ce shi ne yaƙini abinda yake nufi yaƙini sakankan cewa tsakanin shi da Allah annabi Ibrahim ya samu yaƙini wal ma'rifa ya samu ma'rifa al ma'rifatu billah sanin Allah sannan ya san abin da zai biyo bayan mutuwa annabi Ibrahim ya san abin da zai biyo bayan mutuwa sannan kuma ya san duk wanda ya bauta ma wani Allah karshen sa wuta azaba duk wanda ya bauta ma wani Allah karshen sa wuta azaba duk annabi Ibrahim ya san wannan ilimin hazar da yin shi ba zai iya cewa ya abaci ni dan jahali min al-ibn malam ya tika wasu kuma suka ce abin da ake nufi da dan jahali min al-ibn malam ya tika wahayi na ilhama da Allah ya bai wahayi tun yana karami tun yana karami zaka sai kaje na ce wala qad atina ibrahim rushdahu min qabl haqiqa mun ba annabi ibrahim shiriyar sa min qabl tun tun yana karami sai kaje na maganganu na tauhidi tun yana karami sai ka daina maganganu na bara'a kubuta daga shirka da masu shirka da mushrikai wannan shine watan ajja'ani min al-ibad ya tuka shine wala qad atina ibrahim wa shida ulul ard aka ce wannan shine wa kunna bihi alimi wasu kuma suka ce ai hujjar nan da muka ba annabi ibrahim wanda ya hujjata kafirai da ita shine ma'anar abinda ake nufi da watan inni ajja'ani min al-ibad ya tuka domin annabi Ibrahim ya ga suna bautar rana, wasu na bautar wata, wasu na bautar taurari da sauransu sai yake ce musu da tauraro ya bayyana sai ce haza rabbi kuna nufin wannan ubangiji na ne ko kuna nufin wannan ubangiji na ne ko to da tauraro ya bayani sai annabi Ibrahim ya ce la uhibbul afili ai ni ba ni son al'afili abinda duke faruwa wanda ke gushewa ba Allah bane ya ga rana aka yi haka ya ga wata aka yi haka to wannan shine hujjar da Allah ya bashi ya hujjaci kafirai masu bautar abin da ke gushewa daga shi sai Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qawli narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim cewa wa tilka hujjatuna wannan ba ita ce hujjar atainaha ibrahima ala qawli mun ba annabi ibrahim ya hujjace mutanansa aka ce shi ne annabi Ibrahim ke nufi kan jahannam da nabi malam ya jika fattabi ili saboda haka annabi Ibrahim ya ce ma'azar don haka ina da ilimin da baka da shi daga Allah don haka kabini ahdika siratan sawiya in shiryatar da kai tabarki wanda yake ni kake santa tabarkin da ba karkata gare shi tabarkin da ba halaka gare shi tabarkin da ba da na sani a gare shi shine mi kakkan tabarki wanda zai tseratar daga halaka ya sadar zuwa ga tsira da ya ta ubangi ta baraka wa ta'ala to wani tabarki ne wannan siratun sauya aka ce shine siratun tauhidi tabarkin tauhidi ɗayan ta Allah domin idan muka koma wata aya za ta fassara mana kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا باننا مسلمون kaga wannan ayat sai ta fassara mana siratal sunniya cewa ya ku alal kitabi ku taho zuwa wata kalma wadda za ta daidaita tsakanin mu kada mu yi wa Allah shirka ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah kada mu wuta mu kowa sai Allah hadi fasarar siratal sunniya Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a kada mu yi wa Allah shirka mu yi wa Allah kada mu yi wa Allah tarayya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada wasu sashen musulki wasu sashe alloli min dunillah ba Allah wannan shine ahdika siratan sawiyya in shiryatar da kai siratan tabarki wanda yake sawiyyan wanda yake madaidaici sira tariqan mustaqima tafarki wanda yake mai kakke wanda ba karkata gare shi shine tafarkin tauhidi ya abati la ta'budu shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya ya abati ya ci gaba da cewa kaga duk zai ambace shi da cewa ya azar ya abaci ya baba kamar yadda muka ji dai ana cewa kanin uba uba ana cewa wan uba uba ana cewa dan uban uba uba saboda haka yace ya abaci ya baba la ta'budu shaytan kada ka ci gaba da wannan aiki na bautar shaytan aka ce to shi azar gumaka yake bauta amma ce la ta'budu shaytan da zahiri gumaka aka bauta ma ba amma kuma hakikatan ai shedan ne ya kawata bautar gumaka gare su zaka in suka bauta ma gumaka shedan suka bauta ma dan sun yi da'a ga shedan ne shedan ne ya kawata musu wato bautar gumaka don haka kamar yadda Allah tabaraka wataala yake faɗar dukkan kafircin kafirai shedan ne ke kawata musu shedan ne ke zayyana musu فأتيت الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haka ne hakika mun aiko wato zuwa ga al'ummomi gabaninka sai shedan ya kawata musu miyagun ayyuka kamar da ya kawata mu wadannan kafiran makka shirka da kafirci da sabon Allah haka wasu al'ummomi da suka gabata su ma shedan ya kawata musu kaga tun da shedan ke kawatawa in suka aikata abin da shedan din ya kawata musu sai a ce sun bauta wa shedan zaka yi ce la ta abu da shekara ya ce to menene dalilin sa na cewa la ta abu da shekara don haka komi in za ka yi kawo hujja in ka ce kar ka yi to kawo hujja in ka ce ka yi kawo hujja don haka shi addini gaba ɗaya na hujja annabi ibrahim bai jira an ce me ya hujja ta cewa kada abuta wa shekara ba take sai ya ce ai dalili inna shaitana kana lirrahmani asiya shi shaidan ya zamo mai yawan laifi mai yawan sako lir rahmani ga ubangiji na mai yawan rahama sai ya kawo sunan rahman ya ce inna shaitan kana lillahi asiya ya ce inna shaitan kana lir rahmani don a ga girman saban shaitan yanzu shaitan ya rasa wanda zai saba ma sai rahman wanda yake mai yawan rahama ya samar da shi ya samar da halitta shine mai renon halitta shine mai musu komi kai duk wanda ya mutunci ga rahamanu shine cikakken mutum duk wanda ya kafirci ga rahamanu shine cikakken kafiri don haka anan sai aka kawo rahamanu sai aka ce inda shaytana kana da rahmani asiya domin shaytan ya zamo mai tsananin sako ga ubangiji wanda yake mai yawan rahama ya abati
مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت على آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجو أرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
annabi ibrahim ya ci gaba da kiran adam zuwa ga addini kuma yana yaƙata shi cikin ruwan sanyi ya yi watsi da bautar gumaka ya yi watsi da shirka amma kuma cikin lalaba duk ya mace sai ce ya abaci ya ce ya baba ya abaci ya baba ya ce inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahman fa takuna lish-shaytani waliya ina ji maka tsoro ita ce fasar farko wasu ka ce yana kan hakika sana hau ina ji maka tsoro in ka zarce akan wannan tabarki na shirka na kafirci an yi masaka babu min rahman azaba za ta same ka daga ubangijin rahama ubangijin nan wanda rahama ta game kowa ta game komai ina tsoratan maka azaba daga gare shi hadi abin da yace farko kenan yace ni azaba ne masaka azabu min rahman to wannan malamai suka ce za a ji cewa an ce arabun kuma an ce rahman ya kai wannan azabu rahmanu mai tsananin tausayi mai tsananin jin kai kuma ce azabu ni azabu an yi masaka azabu min rahman to anan irin malaman tafsiri suka ce watan cewa azabu ba zai tuntu da rahmani ubangiji ba an kawo sunan rahmanu ne lil ishari bi anna wasfa rahmaniyya la yadfa'u hulul al-azabi yace cewa an yi masaka azabun azaba ta same ka ba zai kore sifantu Allah rahmanu ba dan Allah ya azabtar da azab ba ya tashi daga zama rahmanu ba Abu Allah yana nan rahmanu shi mai cikakkiyar rahama mai yawan rahama zur rahmati ma'abucin rahama shine ma'ana domin irin wannan usulubi alqur'ani da zuwa da shi alqur'ani da zuwa da shi dan ce ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai dan adam mi ya ruɗe ka birabbikar karim da ubangijinka wanda yake mai mai karinci mai girma kake ganin ba zai maka azaba ba saboda girmansa yanzu tabbatuwar ubangiji karimu ya hana ya azabtar a bai hana ya azabtar ba abinci ma garraka birabbikar karim sannan kuma kamar da imamu al-alusi ya kawo sannan kuma imamu al-qasiri shi ma abin da yace ya abati ni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahman yace abinda wannan aya ke nufi cewa ya kai lazar watan ka jibinci wanda yake mai yawan sako ga Allah inda shaytan kana da rahman asiya to shi fa shaytan Allah ya yanke rahamar shi daga gare shi shaytan ba shi ba rahamar kuɗi to saboda haka ina ji ma tsoron yadda Allah ya yanke rahamar sa ga shaytan kai ma ka bi shi Allah ya yanke rahamar sa gare ka شيني معنى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ابن أشور شيما أبن ديسي وأن الإشارة تزوغا حلول العذاب أن أصل حلول العذاب بمن يحل به هو الحرمان من الرحمن duk wanda azaba ta sauka gare shi Allah ya yi karahamarsa gare shi ya yi karahamarsa gare shi don haka sai ta aliri da lafazin rahmanu amma kuma wajen jalala domin azaba jalala ce amma ko sai aka amfani da lafazin rahamanu to miye dalili dalili domin a nuna girman laifin wanda ya cancanci azaba laifin shi ya kai laifi rahamanun nan wanda rahama shi ta game kowa ta game komi amma ce kai baka samu komi sai azaba ka shakawa ka ta yawa hakan yana ɗaga girman shakawar shi azab din ne za ka ce ni akhafu an yamasaka azabun min ar-rahmani duk da ya haɓar nan ta rahamanu a ce ba abin da ka samu wajen shi sai azaba ya ce to girman girman laifin da girman shakawar ya isa kamar misali walillahi makarul a'la kamar misali mutum ne wanda aka sani da haƙuri ba a taɓa ji shi na yaya da wuri ba sai ran nan a ji shi na tashin hankali da bacin rai da wani sai ce kai ko rashin mutuncin ka yayi yawa rashin kirkin ka ya yawa wannan duk hakuri shi yau sai daga kure shi kaga kurewa nan nan mai tsananin hakuri to yana nuna girman rashin kirkin wanda ke faɗa da shi to haka nan waɗanda suka cancanci azaba daga ubangiji rahamanu nuna girman laifinsu ne duk rahaman na ta rahamanu amma ce ba su samu komi ba a wajen su sai azaba to shi ne ma'anar watan a ya kawo ne wasu saka azaba min rahman fatakuna lishaytani waliya nuna girman shakawan ne ake nufi mubalaga ce shi sunan rahmanu ma'anarsa mai yawan rahama ma'anarsa mai yawan jin kai ya zo a cikin alqur'ani wuri 57 rahmanu rahmanu wajen 57 wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim la ilaha illa huwa rahmanur rahim in kullu man fis samawati wal ardh إلا آت الرحمن عبدا إلا آت الرحمن عبدا الرحمن فاسأله خبيرا الرحمن على العرش استوى yana daidai yawa almulku yawma idin alhaq lirrahman alhaq yawma idin alhaq lirrahman wuri 57 Allah ya ambaci rahman rahman rahman rahman malaman tafsiri da malamai muhaqqiqai malaman hadisi malaman usul abin da suka faɗa a kan rahamanu wadda ita ce wadda aka fi karkata a kanta ma'anarsa an yi istiƙaƙi shi ne ma'anar ar-rahmanu an yi istiƙaƙi shi daga rahmatu sosai jin kai wa huwa al-mutarahhim wanda yake mai jin kai wannan shine abin da jamhur suka tafi akan shi Imam al-Baihaqi a cikin littafinsa malaman da suka yi shirin asma'ullahi al-husna wadanda suka yi shirin asma'ullahi al-husna da su Imam al-Baihaqi da su al-Allamatu al-Baydawi da sauransu sun yi bayani gine da rahman suka ce rahmanu an istiqali shi ne daga rahaman tausai jin kai wato mubalaga ce a cikin tausai da jin kai ma'ana hutun rahmat ma'abucin rahama haka liman bai ya ba shi asma wa sifat haka nama aka ce ar-rahmanu zur rahmati shamila fi dunya wal akhirah lil mu'minin wanda yake ma'abucin rahama wanda ta game kowa ta game komai a duniya haka da kafiri da musulmi da na kirki da fajiri na banza duka suna ci a cikin rahamaniyar rahamanu duka suna ci a cikin rahamaniyar rahamanu haka ma a lahira a can kan sai masu sai mu'minin da sai masu tsoron Allah yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda يوم نحشر المتقين الى الرحمن تاجة المتقين رحماني الرحمن على جرا تسي متقين اما شي رحيم واتن دين دين دين سونا ني نتجل الرحمة ودى تكي بما في إيمان كون وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما فهذا يشي واتن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا to ya faɗi ina ji maka tsoron azaba ta same ka daga rahmanu kaga wannan abu ne mai nauyi sai ya faɗi wanda ya fi shi nauyi sai ya ce dungurungun daga baya ma fata kuna sai ka zamo waliyin abun gwari wanda za a gwama ka a haɗa ka wurin zama lishe tsari ga shedan ka zamo abokin zama ga shedan to zama abokin zama ga shedan ya fi azabar zama azaba ya fi azabar zama azaba za shi alƙur'ani ya ka ambaci abin da yake shadidu sannan sai ambaci ashaddu ko mai kyau ko mara kyau ko mai kyau ko mara kyau ai kaga wajen aljanna kaga nan wajen azaba wuta ne ita kanta wuta azaba ce amma zama tare da shi nan ya tutar azaba ita kuma aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗar aljanna yana cewa wa'adan Allahul mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn sai ce wa ridwanun min Allah akbar sai da fara bayani aljanna Allah ya yi alkawarin aljanna wadda ƙoramu guda na zuma da na giya da na ruwan daɗi da na nono duka suna gudana ƙarƙashin ta ga watan gidaje masaukai masu kyau masu kamshi masu daɗi masu yanayi mai kyau duka fi jannati an kuma a cikin gonakai lambuna na jin daɗi kuma na zama na dawwama in an shiga ba alka kaga wannan abu ne mai daɗi amma sai Allah ta'ala ce to duk ba wannan ba bari ku ji wa ridwanu min Allah akbar duk yadda Allah ba ta duk waɗannan kaga sai aka fara faɗin aljanna da girman ta da ta zaka ce yadda Allah ta bi aljanna ta to haka can ma wajen azaba da Allah an bace azaba inni inni akhafu an yamassaka azabu min arrahman wannan azaba abu ne mai girma daga ce sai ce fata kuna lishaytani waliya daga ƙarshe abinda duk yafi wannan zama azaba za ka zama abin gwani shedan zama tare da shedan babu azaba da ta kai zama tare da shedan فهذا الله تبارك وتعالى كتب من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا وهو له قريب duk wanda ya dubdu taimakanta gabarin zikirin Allah gabarin umarnin Allah gabarin littafin Allah shine alqur'ani Allah ta'ala ce za mu ba ma shi da shi dan ya zama shine abokin zamansa don haka duk tasarrufin da zai da shi dan a duniya gaba ɗaya in ya mutu kuma dama tare suka rayu a duniya can ma lahira suna tare da iblis wanda ya zubin Allah ya kiyashe فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم to wannan annabi Ibrahim yana ta sanar da watan azar nan cewa ka daina bautar gumaka ka daina shirka shirka ba ta da amfani mushriki mai shirka ƙarshen sa zama tare da Iblis shi ko iblis shine mafi kaskanci a halittar Allah gabaki daya mafi kaskanci a halittar Allah gabaki daya shine iblis to saboda haka sai da ya kare kaga nan annabi Ibrahim ya ta kiran Azar ya ta kiran Azar to yanzu Azar ne zai mai da amsa yanzu Azar ne zai amsa sai ce ala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya yace aragibun yanzu ne na gane yanzu kana kin abubuwan da nake bauta allolin da nake bauta ya Ibrahim kaga nan maimakon amsa ai tambaye shi aka yi mata abudu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ai akwai bukatar amsa ku to ba amsa ba amsa sannan kuma duk maganganun da aka yi yanzu ba amsa yanzu yana daidan ya dangare akan kafirci da rikon waɗannan kuma ka alloli za ka yanzu ya dila ba sai da arahibun anta an alihati yanzu kana ki yanzu za ka ci gaba da ki domin malaman tafsiri sun ce ba annabi ibrahim na tambaya bane wani abun da a shi azar yana tambaya annabi ibrahim wani abun da bai sani bane a ya riga ya gama sani annabi ibrahim bai sun kuma don annabi ibrahim bai boye ba ya ce inna qur'a ulil wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu yace mu ba mu ba gumaka yace muna ki kuma muna barranta daga gare ku muna barranta daga abin da kuke bauta mawa mun kafirce abin da kuke bauta mawa kuma gaba da kiyayya ta wanzu tsakanin mu har sai kun yi tauhidi har sai kun ɗaya ta Allah kaga Amir ya daɗe da sanin Annabi Ibrahim bai san kuma har yanzu ba yana tambaye shi bane ina son in gane shi mai kana ki a ba wai wannan tambaye ba a yanzu dai shi kenan yanzu kenan watan kana kin waɗannan alloli nawa kenan ko ya Ibrahim ka ji abin da shi kenan kuma ka ji uslubin da Ibrahim ke aiki da shi amma na da ba shi ya abace yake ya abace ya baba amma maimakon ya irin uslubin shi shi ma na ladabi na girmamawa na ladufi a babu shi da kuma ce ya bunayya ya dana ya dana sai ya Ibrahim ya Ibrahim to ba wannan ba ma sai ce da illan tantahi la arjumanna in baka daina fadin gumaka ba su da amfani ba ko ina bauta abin da bai ji bai gani bai amfanawa la arjumanna yace zan tsitsine maka aka ce da arjumanna zan zazzage ka tas shine zan zazzage ka zan tsitsine maka ko kuma la arjumanna zan jajjefe ka da duwatsu duk an fassara wannan la arjumanna wahjurni maliya ya ce wahjurni ka ƙaurace man maliya zamani mai tsawo ba lokaci wahjurni maliya kamar bature ya ce tilbaza notice ba lokaci ka ƙaurace mun ba lokaci ki wahjurni maliya ko ka ƙaurace mun mudda mai tsawo wasu ka ce wahjurni maliya ka ƙaurace man tun muna cikin mutunci tun ban keta rigan mutuncinka ba a wata fasara ya ce tun wani abu bai same ka ba na muni tsakanina da kai to ka jirni ka tsaurace ma ka ga ka'idin kakarai kenan saboda ba hujja sai dai matsayi na ƙarfi ba hujja ai wannan mahalli ne na kawo hujja amma Amar bai kawo hujja ba bai amsa tambayoyin da ake masa ba sai dai magana ƙarfi la illan tantahi la arjumanna wa hajurni maliya lokaci yayi ko to alhamdulillah za mu tsaya a nan abinda muka karanta Allah ya fara da mu da shi muna da yace annabi Ibrahim yana yakar bautar gumaka yana yakar masu bautar gumaka amma kuma saboda uslubi na da'awa ba ta shi hankali ba ta shi hankali annabi Ibrahim saboda uslubi na da'awa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana bil jirud ta sama ba yana yana zagin dodani yana kaza yana kaza amma kuma sai da cikin ruwan sanyi yake isar da sako kaga bai ce ma'azar jahili ba kaga kuma jahili ne ba amma sai ce ya abaci inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika wani abu na ilmi bai ce ni masani bane ko na fi ka sani kai kuma jahili ne duk da yau da su ba sai ce a wani abu na ilimi ya zo mu wanda bai zo maka ba don haka ake son mai da'awa ya zama mai uslubi mai kyau shi ne uslubin annabawa shi ne uslubin alqur'ani shi ne uslubin dukkan bayan Allah na kwarai amma zagi da cin mutunci da kausasawa a cikin da'awa ba ɗabi'a ba ce ba uslubi ba ne na annabawa ba uslubi ba ne ko menene abin da ka gane da ba abin da ba gane ba kafirci bid'a bata dalal kaza da sauran su wannan ba uslubi bane wanda yake na wato annabawa ba uslubi bane na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya dace da mu Allah ya mana muwafaka abin da muka karanta din Allah ya sa ya zama musulmi ya tsira gare mu duniya da lahira farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya sa wannan abin da muka karanta da abin da muka ji ya zama musu da biyu tsira gare mu duniya da lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana iyayenmu da iyayen iyayenmu da malaman da malaman malaman Allah ya saka shi mu da khairi Allahumma sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka kare mu daga haɗuran da ke cikin ta da baki da Allah tsare musulmi da baki da Allah ya zama da kasan mu lafiya alfarma alqur'ani Allah ya zama da kasan mu lafiya alfarma alqur'ani alfarma sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kawo rudufi ga bayanka Allah ka kawo rudufi ga bayanka halin da ake ciki na tsanani da tsanance tsanance gunki Allah ya dauke ka tsananin Allah ya kawo rudufi Allah ya kawo sauki ya ci na maulana rasulillahi sallallahu ta'ala da sallam akwai wasu yan uwa da za su tafi watan su ma tafi za su tafi watan screening na daukar post ubangiji Allah ba su sa'a wannan screening da za a yi Allah ya zama jagoran su Allah ya tsaya musu ko ba su san kowa ba Allah ya zama gatan su ko ba su riki kowa ba Allah ya zama gatan su Allah ya su zama wakilan addinin musulunci in sun shiga aiki Allah ya su zama wakilan musulmi in sun shiga aiki don farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatiha ma salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأمول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين